الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan maraice na laraba a daren alhamis daren uku ga watan daya watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha wa shuruɗuha wa nawaqiduha wa fada'iluha na babban malami al'allama abu abdullah muhammad sa'id raslan hafizahullah za mu tashi shuruɗu la ilaha illallah wanda wannan shine karatu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka la ilaha illallah tana da sharuɗa tunda dama mun ji littafin zai yi magana kan wa'innan anasir la ilaha illallah ma'anarta sharuɗanta nawaqid ɗinta abubuwa da suke warware ta da fada'il ɗinta to mun ji ma'ana ta la ilaha illallah musulmi idan ya faɗi la ilaha illallah ga abin da yake nufi shine la ma'buda bi haqqin illallah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyyun salihun faman dunahum min al-bashar aw min al-malaki aw min al-jinn min jami'il alam la ahada yastahiqqu al-ibada siwa rabbil izza ainihin wato subhanahu wata'ala to sai malam yake cewa fala ilaha illallah hiya al'urwatul wuthqa wa hiya kalimatut taqwa wa hiya alhanifiyyatu millatu ibrahim wa hiya allati ja'alaha Allah azza wa jalla kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi wa hiya allati khuliqat li ajliha al-makhluqat وبها قامت الأرض والسماوات ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لا إله إلا الله هي العروة الوثقى إتتي إجيامي كرفيمي أمينتي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها تداك العروة الوثقى ita ce la ilaha illallah wahiya kalimatu taqwa ita ce kalma ta taqwa kalma ta tsoron Allah subhanahu ta'ala wadda ke tabbatar da mutum yana da taqwa sai yayi tahqiqin la ilaha illallah wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wanda kalimatu taqwa wato ainihin ita ce la ilaha illallah وهي الحنيفية كما كلمة لا إله إلا الله إتتي حنيفية وتميككا الدين wanda babu karkata a cikinsa addinin da ya kauce ma duk wata bata duk wata bid'a duk wata banna duk wani abu wanda zai ci karo da wato ainihin haƙƙin Allah subhanahu wataala inna ibrahima kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ذاك حنيفا أقول معنى الذي حقق معنى لا إله إلا الله ذاك كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله بما تحتوي عليه من المعاني شيني الحنيفية وند شيني تفرك النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التي جعل جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه كلمة لا إله إلا الله ita ce kalmar da Allah ya sanya ta kalma mai wanzuwa mai dogewa mai ci gaba a cikin zuri'a ta annabi Ibrahim ‘ya'yan shi da jikokinsa daga cikin annabawa da waliyan Allah da waɗanda suke kan turbarsa tunda Allah ya kira shi mahaifin musulmi millata abikum Ibrahim shine ma'anar waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un sau da kafin nan ya faɗi annafi wal ithbat fi ilahiyyati Allah subhanahu wa ta'ala allati hiya ma'ana la ilaha illa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cikin suratul zukhruf cewa annabi Ibrahim ya ce wa mutanansa innani bara'un mimma ta'budu sai ce illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin sai ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un waja'alaha tace waccan kalmar da ya faɗa cewa innani bara'un mimma ta'budun kaga la ilaha kin illa allazi fatarani shine illa Allah daga wannan kalma ita ce babbar wasiya da annabi Ibrahim ya barmawa ainihin wato ‘ya'yan shi da zuri'arsa da almajiransa da duk wanda za su taso akan turbarsa da tafiyarsa kamar yadda wato ainihin Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa jikokin annabi Ibrahim ma wasiyar da suka bari kenan irin su annabi Yaqub am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات ita wannan kalmar ita ce wadda aka halicci dukkan halittu saboda ita domin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun sha nanatawa cewa ibnu jarir ya fitar daga ibnu abbasin habrul ummati wa tarjumanul qur'an tarjumanul qur'an ya fassara illa liya'budun da ma'anar illa liwahidun domin ibada in babu tauhidi a cikin ta ta zama aikin banza وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ليسا توحيد سيا ورقتي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إنما يتقبل الله من المتقين والمتقون هم الموحدون saboda haka saboda la ilaha illallah aka halicci halittu a gawaye zai tabbatar da ita wane ne zai fada da ita wa biha qamatil ardu was samawat saboda wannan kalman ne sama da ƙasa suka tsayu da tuni sun wargaje ba dan tauhidi da bayi muminai suke yi ba da tun Allah ya rusa duniya wali ajaliha ursilatir rusulu saboda ita ne aka aiko manzanni a lokacin da aka fara shirka dab da aiko annabi nuh alaihi salam warware tauhidi warware la ilaha illallah ne halittu suka fara sa'annan Allah ya fara aiko manzanni amma a karan fari da yake sai da aka shekara dubu karni goma ana addini na tauhidi babu shirka a lokacin ba a aiko manzanni ba don mutane ba su bauɗe ba ba su karkace daga fitrar Allah subhanahu wa ta'ala ba amma daga sanda suka fara shirka aka aiko manzanni saboda me sun warware la ilaha illallah wa unzilatul kutubu aka saukar da littattafai su yi bayani akan tafarkin Allah da tsari da shari'a da dokar Allah a bisa asas na la ilaha illallah dan duk wani hukunci duk wata doka duk wata ibada in har ba a gina ta ala hadal asas al'akid ba to ta zama ɓatacciya ta zama rusassa ƙala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta ne ma'ana su kadaita Allah da bauta mushrikan larabawa suna yin ibada suna yin tawafi suna aikin hajji suna yin kaza amma Allah baya karba saboda me saboda ba sa kaɗaita Allah ba sa ɗayanta Allah a cikin wannan ibada wala yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun Allah ya ce mafi yawancin su ba sa yin imani da Allah sai sun hada shi da shi sai sun hada shi da wani Allah ya ce sun sanya mai abokanan tarayya cikin mimma khalaqa daga cikin abin da Allah ya halitta suka hada da sulata da uzawai su ma abin bauta ne suka ce wai dan za su kusantar da su zuwa ga Allah wannan yasa suka zama mushrikai ibada su ta zama rusassa saboda me ba ala asasi la ilaha illallah take wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aiko manzo a kowace al'umma an i'budullaha wajtanibu taghut abinda manzon yake kira zuwa gare shi shine ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu duk abinda zai raba ka da Allah ka nisance shi wal muradu ma'ana hadhihi al kalima abinda ake nufi fa shine ma'anar wannan kalmar ba kawai mutun ya fade ta haka siddan ba wa amma talaffuzu bil lisan amma mujarradin furta la ilaha illallah da harshe ma'al jahali bi ma'anaha tare da jahiltan ma'anarta fala yanfa'u wannan ba zai amfanar ba wani ya bude mikro ya hana ku bacci la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma wannan mutumin fa yana daure da wata laya a kugunsa ko wani guru ko wani kambu ko wani wuri ko wani kaho ko wani kashi kuma a tsammanin shi wai wannan daudar ita za ta kare shi ba Allah ba a tsammanin shi wannan abin shi zai jawo mai arziki ba Allah ba to la ilaha illallah shi kaga aminiyar la ilaha illallah fir'auna ce san makal tafiya su guda dan shi ma fir'auna ya faɗa amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ya ki karba aka yi rejecting dinta aka maida mai kayansa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin ba a karɓa ba saboda bai faɗe ta da imani da yaƙini da gamsuwa da yadda da miƙa wuya ba ina fata an gane wannan mala yace fa innal munafiqina ga wani misalin ai kaga munafikai yaquluna ha suna faɗa idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina Allah ce ƙarya ne ba su imani ba wahum tahtal kuffari fi darkil asfali minan nar kuma munafikan nan suna ƙasan kafirai a can wato ginin ƙasan wuta a cikin jahannama sai wutar ta fara babbaka munafikai sannan ta kai zuwa ga ainihin wato mushrikai wa ma'ana hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah nafyul ilahiyyati amma siwa Allah ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallahu shine kore cancantar bauta daga wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala duk wanda ba Allah ba ba haƙƙin shi ne a bauta masa ba da a ce ana iya aran kalman nan ko ma'anar la ilaha illallah a jingina ma wani da ba wanda ya fi dacewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka duk wata hanya da za ta bayu wata kofa ta buɗu a kwatanta shi da haƙƙin Allah ta'ala ya toshe ta sallallahu alaihi wasallam wani ya ce qumu nastaghifu bi rasulillah min hadha almunafiq annabi ya ce innahu la yustaghathu bi ba a neman agaji gurina inna ma yustaghathu billahi azza wa jal wata ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin yace mata da'i hadha wa quli billadhi kunti taquli kar in ƙara jinkin ce na san abin da zai faru gobe ban san gaibo ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba لاستكثرت من الخير وما مسني يسوء يتي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك روكا كروك الله أي غاشي yana nan bai ce ka roke ni ba sai ce ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako gurin Allah subhanahu wata'ala wa'lam anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka haka dole mutum ya tabbatar da ba wanda ya cancanta a bauta mushi kuma bautan nan ba ana nufin kadai sallah ko azumi ko sujudi ba duk abin da yake sunan shi ibada mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu bi halatta a karkatar da shi ko da rara gefe zuwa ga wannan Allah ba ko min tarfin khafiyin ko ba a baro baro ne ba saboda mas'ala ce mai tsauri mas'ala ce khatira ba a ɗaga ƙafa a cikinta matsala ta tauhidi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a haƙƙul hukuki an tufa haƙƙuhu subhanahu wa ta'ala sike cewa wa ithbatuha kulluha lillahi wahda la sharika la da tabbatar da ma'anar wannan kalma dukkan ma'anoninta ga Allah shi kadai kar a taran taran ya shi da kowa laysa fiha haqqun li ghairihi ba wanda yake da haƙƙi koma bayan Allah cikin wannan kalma la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin ba ga mala'ika makusanci ba ko wanda yake annabi ma'aiki duk ba su cancanci abota musu ba ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ce ba annabin da zai umarce ku ku riƙi mala'ika ko annabi a matsayin abin bauta koma bayan Allah ta yaya annabin da yake ɗan aikin Allah zai umarce ku da kafirci bayan kun kasance ku musulmai kinan bautar annabi kafirci ne bautar mala'ika kafirci ne da wannan Allah ya kafirta mushrikai ya kafirta yahudawa da kiristoci laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam sun jingina ilahiyya ga annabi isa wanda annabin Allah ne manzon Allah ne kalimatullahi wa ruhu amma Allah ya kafirtar da su hakan nan daga cikin mushrikai waɗanda suka ce almala'ikatu banatullah suke bautan mala'iku Allah ya kafirtar da su yace bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun sai ce wa man yaqul minhum inni ilahun min duni da wani mala'ika ga kaddarawa abu ne da ba zai yiwu ba Allah ya kare su amma da a ce wani mala'ikan zai ce a bauta mushi koma bayan Allah Allah ce fadhalika najzihi jahannama shi da kanshi mala'ikan wuta za a sashi kadhalika najzi zalimi kaga an tsatsake bakin tsanya an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro an daki gawa dan mai rai ya firgita ya ji tsoro bala'in da bai bar gawa ba kaga ko kai da kake tsaye kai ta kanka Allah ka tsare mu kama qala ta'ala in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abada kaga in tana cikin alfazul umum domin shartiyya ce in kullu man fi samawati wal ardi babu wani daga cikin halittun sama da ƙasa cikin bayin Allah illa atir rahmani abada face sai ya zo ma Allah ta'ala a matsayin bawa kenan duk wanda ba Allah ba bawan Allah ne wa kullu man siwa Allahi alamun inji ibnu abdul wahhab shaykhul islam rahimahullah duk wanda ba Allah ba taliki ne mala'ika ne annabi ne sama ce ƙasa ce al'arshi ne kursiyi ne dukkan su halittun Allah laqad ahsahum haqiqa Allah ya kididdige su wa addahum adda ya lisabce su lisafawa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannensu zai zo ma Allah ta'ala shi kaɗai ɗin shi ranar alkiyama wa ƙala ta'ala yau mata'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana ƙoƙarin kare kanta ba wanda zai tsaya ma ba mahaifi ba ba mahaifiya ba ka yanzu convocation za a ciro wa mutum a ɓoye shi baban shi ya je ya kai kan shi saboda baban ya yadda me zai faru da shi ma ya faru amma dai ɗan shi ya tsira ya yi tadhiya wannan duniya ce lahira babu wannan yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani matan nan taka da kake ganin amaryan nan kuke ta soyayya da wane ne a duniya ne in ka ga soyayya ta ci gaba to sai in an hada aljanna Allah ya tsare amma a filin alkiyama ta kai ta kai ba wani abota ba ƴan uwantaka ba uwa ba uba ba ɗa ba makwabci kowa ta kan shi yake nafsi nafsi ne ake manzanni da kansu annabi sallallahu alaihi wa da'watur rusul yawma idin rabbi sallim rabbi sallim manzanni da kansu bakin sarati sana Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu to kai yanzu ka waiga ka ji annabi Musa na Allah ka kubutar da mu takhayyal kai tunanin halin to malam Allah ba abun wasa ne wallahi ka girmama Allah girmamawa ka ji tsoron haɗuwarka da shi ka yawaita roƙon shi ka ka dage gurin neman sassauci daga gare shi ka ji fa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji ana cewa yana sujudi yana Allahumma hasibni hisaban yasira yana Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka annabi da kanshi wanda shi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara an gafarta mai duk zunubansa da wanda ya ga kaddarawa da zai yi wani laifin ma an yafe mushi amma wannan bai sa ya sakankance ba wannan bai sa ya saki jiki ba dagewa yana ibada to da haka lalle aikinka ba shi zai kai ka aljanna ba amma sababi ne sakamakon aikin ne Allah sai ya ma rahma sai ya albarkaci ladar ta kai nunnunka ta sai a kai ka aljanna amma ba a neman aljanna haka siddam daga kwance a sai an yi aiki ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wallahi ku saurara hajar Allah mai tsada ce kayan kasuwancin Allah masu tsada ne kamar an tambaye shi menene kayan kasuwancin Allah ce ita ce aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ka sa muna cikin yan aljanna fa idza qila la khaliqa illa Allah idan aka ce ba mai halitta sai Allah ƙaurin za ka ji wasu sufaye na fasara la'ilaha illallah ce ba mai halitta sai Allah na cewa babu sarki sai Allah fa haza ma'arufa ai wannan sananne ne kowa ya san ba mai halitta sai Allah a wannan al'ummar da za ce ka zaƙulo ta ƙadari mafi girma abu jahal ne to abu jahal ya yadda ba mai halitta sai Allah bai taɓa cewa gunkin lata ko gunkin uzza ko gunkin manata ko hubal su suka halicce shi ba ya san sarai Allah ne ya halicce shi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah da zaka ce makafiri daga cikin kafiran makka wa ya halicce ka Allah ce za su ce maka Allah ne to fassara la ilaha illa Allah da abinda mushrikan makka suka yadda da shi kai dai ka san akwai kura to da aka kashe su a badar zalunta su akai kenan kenan musulmai ne aka kashe koya akai kai dai ka san akwai wani abu la yusharikuhu fi dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba wanda ke tarayya da Allah cikin wato ikon shi da halittar shi ko mala'ika makusanci ne ko annabi ma'aikin Allah ba su tarayya da Allah cikin haka wa idza qila la yarzuqu illa Allah idan aka ce babu mai azurtawa sai Allah fa kadhalika shi ma haka qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah da za ka tambaye su waye ke azurta ko daga cikin sammai da ƙasai za su ce Allah ne duk da Allah ya ba da amsar tare da cewa sun san mene ne amsar fa'iza ƙila la ilaha illallah to da aka ce ba abun bautawa da gaskiya sai Allah faka zalika shi ma hakan ya kamata ma'ana ka yadda in dai ka yadda ba mai halitta ba mai azurtawa sai Allah ba mai kula da bayi sai Allah to ba wanda bayi ya cancanta su bauta mawa sai Allah kamar yadda a gurare da dama Allah yakan kafa hujja akan uluhiyyar shi da tabbatar da rububiyyar shi akan bayi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min ayyuhan nas ta cikin bakara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum wa la'allakum tattaqun haka ne ko لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء نعم to kaga sai yace ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku umarni ne me dalilin da zai sa a bauta mishi sai yace allazi khalaqakum wanda shi ya halice ku kuma ya halice iyayenku kuma yayi muku sama yayi muku kasa yayi muku abinci ya fito yayi muku kaza me zai hana ku bauta mishi haka annabi ibrahim da ya ce ba zai bauta ma gumaka ba sai ya ce sai dai allan da ya halicce ni allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini wanda ya mun wannan aikin shi kadai zan bauta mawa shi zan gode mawa ai yana cikin wawanci mutun ya ma kyauta ka gode ma wanin sa wato a misali ma kaskantacce na duniya kenan baka yi adalci ba ka yi zalunci to mafi girman zalunci shine Allah ya halicce ka ya baka arziki ya baka hankali ya baka wadata ya baka lafiya ya baka kariya ya baka abin da zaka ci ruwan da zaka sha numfashin da kake shaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha baka iya kirga ni'imomin Allah kuma wai sai ka dawo kana bautar wani Allah wanda ba shi ya halicce ka ba ba shi ke azurta ka ba ba shi ke raya ka ba bai iya kare kai bai iya kare kanshi da komai wannan kaga in akwai wauta da jahilci ba wanda ya wuce wani ina fata an gane wal ilahu huwa al ma'bud al ilah shine abun bauta hadha huwa tafsiru hadhihi al lafzati bi ijma'i ahli al ilm fassara al ilahu da al ma'bud shine fassarar wannan lafazin da ijma'in malamai faman abada shay'an faqad ittakhadhahu ilahan min dunillah duk wanda ya bauta ma wani abu to ya rike abun nan a matsayin abun bauta koma bayan Allah wa jami'ul alihati batilun dukkan ababan da ake bauta musu wanda ba Allah ba bautar su ƙarya ce illa ilahan wahida sai dai abun bauta guda daya wa huwa Allah wahdahu tabaraka wa ta'ala uluwan kabira shine Allah shi kadai dinsa wanda albarkatunsa sun yawaita sa'annan ya daukaka daukaka mai girma shine kadai wanda ya cancanta abota masa وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم واجب تنسن معنا تلا إله إلا الله دا شيدا ودا إتا بيناتا شيني فرقو كافن فر واجب تنسلا دا أزمي kafin a farlanta sallah kafin a farlanta azumi zakka aikin hajji jihadi da sau la ilaha illallah ita ce farko shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka yana fafutuka da mushrikan makka daga cikin quraishawa akan su yadda cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah sai bayan shekara goma a tasha daya sannan aka yi isra'i da mi'raji da shi aka farlanta sallah amma da can kawai kan la ilaha illallah ne ake ta sharafage ake ta gogormaya akan sai sun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah da ita ce farko za ga wani yana sallah masha Allah a tsawon gaba amma bai sallah ilaha illallah bai taba zama ya tambaya akan ma'anar ta bai taba zama gurin malamai ya ji me ake faɗa akan ta me sunna da me qur'ani ya faɗa me sunna ta faɗa me maganganun malamai akan wannan kalma wadda ita ce asalin jarinka domin ita ce kashin bayan addininka addinu ra'sul mali fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zamil khusran saboda haka kafin a zo ga sallah azumi sai an fara tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah idan wasu suna tan fada ba ku koyar da alwala ba ku koyar da kaza duk da ƙarya ne muna koyar da shi alhamdulillah ku dai kullun la ilaha illallah kullun zancen ku kan tauhidi kullun zancen ku kan kaza to ai kai bawan Allah miskini wancan da bai san la ilaha illallah ba in yayi alwala dauraya ce in ya yi sallah durkushe ne yana la'ila yana sallah amma yana zuwa gurin bokaye yanzu fa sau da lalacewa wani saboda cadi kashin haƙori da ɗanshi yake yi sai ya garza ya sai gurin boka kuma yanzu wannan sai a ce ba za a koya mai tawidi ba a zo a koya mai alwala ai ɗaure jiki ne kawai yake in yi alwala in yi sallah ko durkushe ne na fata an gani to saboda haka sai an fara at-tasfiya qabla at-tahliya at-takhliya qabla at-tasfiya ko qabla at-tahliya sai an fara tsarkaka sannan ake kwalliya shi yasa ai fara farawa ake da la ilaha sa'annan sai illallah a fara tsaftata daga diddaudar da take ta shirka da kafirci da munafunci da kaza sannan sai a zo a kwalliyantu da musulunci da tauhidi a kwalliyantu da sallar da azumi da san dukkanin dokoki na shari'a in kana ta koyar da tauhidi ana zarginka baka koyar da alwala ko sallah ba sai ka ce ai ka fara daga inda mai gidanka ya fara domin manzo sallallahu alaihi wasallam da tauhidi ya fara sa'annan aka zo ga sallah da sauran ibadu kuma duk da ba fawai abu wani wanda an to yanzu a ce an gane tauhidin shikenan a dawo zancen fiko a dawo zancen furu'a kawai shikenan a hakura da tauhidin in zuwa gwamawa ake bayan an gane tauhidin mutanen sun tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah za a ci gaba da koya musu ibada kuma ana yi ana ma tauhidin nan wato ainihin garan bawo ana yi ana fidda kayoyi ana koran tsutsotsi da kwari ai ko shuka kai kana bi kana noma yan kananan ciyayi ko kana feshin maganin kwari dan kai ya bata maka ita to hakan nan tauhidin in aka kyale aka yi shiru watan wata rana wannan musulmin su ya zama kafiri domin shedan ya kafa tarko a kansa ya dana mai tarko daga sai ana yi ana waiwaye a dan tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lahaba ta karshe a rayuwar shi yana koyar da tauhidi yana kwance ya ji matan shi biyu ummu habiba da ummu salama radiyallahu anhuma sun yi hijira zuwa habasha a habasha sai suka ga wata coci sunanta mariya sai suke ba da labarin kasan mata suna son abu na kawa da ado irin kulliyar da ke ciki da hotuna da wane ne da ke cikinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce wa'annan mutanen yana nufin ahlul kitab musamman kiristoci da yahudawa musamman yahudawa idan mutumin kirki ya mutu a cikin su ko wani annabi ya rasu sai ce banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwara sai su kawo wa'annan hotunan su sa a cikin wannan masallacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika shirarul khalqi indallah waɗannan su ne watsatsin mutane a gurin Allah yace ishtadda ghadabur rahman ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida fushin Allah yayi tsanani akan mutanen da suka rike kaburburan wato annabawansu da salihan cikinsu a matsayin gurin sallah gurin ibada matsala ce ai ta tauhidi inda na ake tafiya albamban ana sallah ko cikin kaburra cikin makwantayya annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam to kaga lahza ta karshe ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da tauhidi da haka ba shi da date tauhidi det tunda ibada ce ila had min al-lahdi min al-mahdi ila al-lahdi wa abudullah yani yace hatta atiyaka al-yaqin wa abud rabbaka hatta atiyaka al-yaqin فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصيام ذاك واجبيني أكم باوى مسلمين يبنتكي أكم معنى لا إله إلا الله mafi girman bincike mafi girman wajibci akan binciken shi da yake game da sallah da azumi ai dole ne ka san me yake bata maka sallah ko me zai bata maka azumi me zai bata maka aikin haji me zai sa zakkarka ta ki karbuwa sadakarka ta ki karbuwa zumuncin ka ya rushe dole zaka san wannan to mafi girma shine ka san me zai iya bata maka asalin addini ana magana akan abin da in bai karbu ba in bai kafu ba sallah da azumin da zakar da hajjin da sadakar duka ba za ta karbu ba to kaga mai hankali ai yafi kula da asas ko tushe foundation shine abin da ko gini zaka yi foundation ya kamata ka fara ingantawa ka fara inganta wannan fondasiyon din naka duk abin da zai biyo baya da sauki duk wani gyara da za a yi a sama in dai foundation ya kafu ba za a sha wahala sosai ba amma aka ce daga fondasiyon ne aka samu matsala kaga duka za a rushe ginin ke duka ginin sai ya rubuce to da haka abin da yake al'aula al'aulawiyya wal ajdariyya wal asbaqiyya shine wannan kalma ta tauhidi shine za a sa a gaba shine wato komi naka zai zamanto ala hisabi haka duk abin da za ka yi a rayuwa sai ka kalla ya alaƙar wannan abin da kalmar shahadaka wannan mu'amalar taka wannan kasuwancin naka wannan balaguran naka wannan kaza din naka zai iya illantar da wannan kalmar taka ko kuwa sa'annan sai ka yanke shawarar kai ko karkai malam yake cewa wa tahrimu shirki haramcin shirka wal imani bi taghuti da haramcin yadda da yin imani da dagutu a'zamu min tahrimi nikahil ummahati wal jaddati haramta yin shirka da haramcin bin wani wanda ba Allah ba cikin abin da ya saba dokar Allah yafi girma akan haramcin mutun ya auri mahaifiyar shi ko kakashi kaga hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawat duka an haramta mutum ya auri mahaifiyarsa ko diyarsa ko ƴar uwarshi ko ammashi ko khalashi da sauran wayanda aka haramta su saboda wato musahara kamar mahaifiyar mata da sauransu to mafi girman abin da aka haramta maka shine shirka ba na ba da labarin wani malami da yake kullum karantar da tauhidi yake ɗaliban suka ce ha ba a sa wani littafin mun gane wannan littafin mun gama fahimtar shi tauhidin nan masha Allah ya ce anya kuwa su ce musu to shi kenan amma zai musu wata tambaya in suka ba da amsa ya yadda sun gane sai a tafi gaba ba su ba da amsa ba to ha yanzu da sauran aiki sai wani mutum ne aka same shi kawai ya tashi rantsuwa sai ya rantse da wani Allah baya rantsuwa da Allah suka ce kai subhanallah wannan ai ya kyauta ba sun yadda zunubi ne amma lam ya ta'atharu sai ce an samu wani shi kuma saboda rashin biyayya rashin da'a zinai da mahaifiyar shi suka ce la haula wala quwwata illa billah a'udhu bi ai wannan tsinan ne ai kaza ai kaza yace to ku gane karatu rantsuwa da wani Allah matsala ce ta aqida man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta ko yayi shirka kaje wani ya ce ya rantse da baki wai bakin maciji to farin ma ba a ce ka rantse da shi ba ballantana ba wani ce ya rantse da kabarin babansa baban da kanshi ba kushewar shi ba an haramta rantsuwa da shi inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yin zina da mahaifiya ba kafirci bane ba shirka bane babu shakka zunubi ne asara ce mai girma ba dan misali ba ma ambatan shi ma bai da dadi ko to amma wanne yafi hadari har kullun dinga kallon wannan haƙƙin Allah wannan haƙƙin ɗan adam ka san haƙƙin Allah da yana sama haƙƙin Allah yana girma yana yafi girma yanzu akwai wanda yafi kyamar mazinaci akan kyamar da yake wa boka an gane kuwa babu shakka mazinaci abun kyama ne da gwargwadon zunubinsa ba kyamar shi ake gaba ɗaya ba fa ranar da ya zo sallah ba za ka ce ba zan haɗa sahu da kai batun da mazinaci a ƙarya kake dukkan ku kun zo neman yardar Allah amma can san da ya tafi gidan yan balla ja'un shi nan ba ruwanka da shi zaka kyamace shi a lokacin da zai yi wannan sabon Allah to amma shi kuma boka gabaki duk wani motsi nashi kazanta ce gabaki ɗaya shi dauda ne da a samu boka guda a unguwa gwara a samu gidajen karuwai guda ɗari kwarai kuwa tunda shi boka shi dillalin kafirai ne so duk wanda ya yadda da shi ya gamsu da cewa eh ya san gaibu ya zama arni man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sai ga mutum ana cewa wannan boka ne wani ma ya maida abin izgili in ya haɗu da shi yana kai menene suke ce mushi malam mai gobe da nisa ko da bai yadda da bokancin da yake bari amma baya ji a ran shi wannan yana kishiyantar Allah ne maka ce wannan karuwa ce subhanallah ko wannan mazinaci ne sai ga wani yana gaba da shi yanda uwayen maza aka ce wata tayi cikin shege a gida ruwan gidan ma ba a sha a da haka nan ne ake to kaga sai kyamar ma har tana yawa har tana wuce iyaka duk da lalle mai sabon Allah zaka kyamace shi da gwargwadon zunubin shi awa kuma sai kaga boka yana sadaka duk juma'a ana tura yara suna layi suna ansa kaga abin wani lokaci har da atifa abinda kawai mutum ya auna da iya sha'awar ran shi ne ya ga yana son kaza ko baya son kaza da shi yake hukunci to amma ka mai da ilimi da tauhidi shine mi'yar ɗinka shine ma'auninka komi a rayuwa ka auna shi a bisa hisabi hadai al'ilmu wattauhid to saboda haka wannan kenan fa'a'azamu maratibil imani billah shahadatu Allah ilaha illallah mafi girman matakan yin imani da Allah shine shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah domin ko a cikin arkanul islam kaga ai la ilaha illallah ita ce ita ce farko cikin arkanul iman al-imanu billah shine farko komi na addini sai kaga haƙƙin Allah shine a sama fadainullahi ahaqqu an yuqda inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana dhalika an yashhada al-'abdu anna al-ilahiyyata kullaha laysa minha shay'un li nabiyyin wala li malakin wala li waliyyin bal hiya haqqun lillahi ala ibadihi ma'anar wannan shine bawa ya shaida lalle ilahiyya cancantar bauta dukkanta ga Allah take shi kadai babu wani abu cikinta da yake haƙƙi ne na annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ko da waliyin gaskiya ne ba auliya'ul maz'umun akwai wanda yake waliyi ne amma auliya'ul shaitan cikin auliya'ul shaitan yake a cewa waliyi wani waliyi wani in ka bincika sai ka ga wani katotan mushriki ne yana kira zuwa ga wahdatul wujud al-hulul wal ittihad to ko waliyin ma na kirki ne irin sayyiduna abubakar kaga babu raba ɗaya biyu babu shakku akan wilayarsu su sayyiduna umar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu da waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa daga cikin manya-manyan tabi'ai sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn jubair muhammad ibn sirin kasunan su qatada su al-hasan al-basri da wanda suka biyo bayan su cikin a'immatul huda wa ulama'ud-din wal fuqaha wal muhaddithun su al-imam malik al-imam shafi al-imam ahmad abu hanifa su al-imam al-bukhari an baya bayan su su al-imam ibn khuzaima al-imam abu daud da sauransu waɗannan muna da kyakkyawan zato akan wilayarsu su أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع بوأن تند أكي تنتما أكل مرنسو to dukkan wa'innan mala'iku da annabawa da salihan bayi ba su da haƙƙi cikin bautar Allah bal hiya haƙƙun lillahi ala ibadi bauta haƙƙi ne ga Allah kawai shi kaɗai akan bayansa وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله يا فدات مجموع الفتاوى أجزئي نفرقه عند نني يي زبر واتوانهم يزب بياني أكن توحيد صفحة 24 يتي واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده أن يعبده لا لا يشرك لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه yace ka sani cewa anna faqral abdi ila Allah buƙatar bawa zuwa ga Allah an ya'budahu shine ya bauta ma Allah shi kadai la yushriku bihi shay'a kar ya hada shi da kowa laysa lahu nadhirun fayuqasu alayhi wato wannan buƙatuwar da bawa yake da ta sanin wajibcin bautar Allah shi kadai ba shi da wani abu da za a iya kwatanta shi da shi ba a wani abu da za a ce kamar yadda yake dole bawa ya yi kaza sai dai kawai a babin kwatance amma in dai daidaitawa ne babu lakin yushbihu min ba'd wujuhi hajat al-jasad ila at-ta'ami wash-sharab amma to ta fuska abin yana ɗan kama ba wai an ce ya yi daidai ba ai kama da wani bata wani yana ɗan kama da buƙatar da jiki yake da shi zuwa ga cin abinci ko abin sha ba zai yiwu ba ɗan adam ya rayu ba ci ba sha ba zai yiwu ba to amma buƙatar bawa zuwa ga ya bauta ma Allah shi kaɗai ta fi mannuwa ta fi tursasuwa a kan shi fiye da buƙatar gangar jikin shi zuwa ga abin da zai ci ko abin da zai sha kaga in babu ci babu sha babu rayuwa ko to in babu ibada babu rabo a gurin Allah kuma ibadar ya zama ala tauhid wa bainahuma furuqun kathira tsakaninsu akwai bambance bambance masu yawa fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu domin haƙiƙanin bawa shine zuciyar shi da ran shi idan babu rai babu dan adam in babu zuciya babu dan adam in wa hiya la salaha laha ita kuma zuciyar da wannan ran ba su da rabauta ba su da tsira illa bi ilahi hallahi alladhi la ilaha illa huwa face sai in sun samu taimakon ubangijinsu wanda yake abin bautar su wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi fala tatma'innu fid dunya illa bi dhikri zuciya ba ta taba samun natsuwa a duniya sai da ambatan Allah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wanda bai damu da Allah ba rayuwar shi cikin wahala yake ko da a zahiri kaga kamar yana nasha-nasha ko to kyalkyal banza ne kyan dan maciji ne na fahimta ku domin wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ce duk wanda ya kauda kai daga ambatona ya kauda kai daga alqur'ani ya kauda kai daga musulunci Allah ce zai yi mummunar rayuwa mai cike da kunci da wahala kuma za mu tayar da shi ranar alkiyama a matsayin makaho in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mumini fa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kaga ba shi da ko ko kadago ko dala bai da a jikin shi amma hankalin shi kwance. Ko ba komai dai in yazo sallah zai samu natsuwa. Wa ju'ilat qurratu aini fi fi salah. In ya tuna aljanna in ka ji yunwa malam ta maka wani irin kamun kazar kuku ka shiga kunci talauci ya rungume ka sai ka tuna da aljanna sai ka dan samu sassauci sai ka rage ta ka huce a can gane ku so da ita dai wannan ba za ta dawoma ba amma in ka bi Allah a can to a can ne za ka shana to shi ko kafiri ko me ya samu a duniya a can ne matsalar take kuma duniyan ma ba za ta mai daɗi ba damuwar yau daban ta gobe daban firgicin yau daban na gobe daban sai kuma kana da Allah imanin nan naka azkar din nan naka addu'o'in nan naka bin sunnan nan naka ya isa ya kare ka da izinin Allah babu wani baiwa ba wani arziki wallahi da ya wuce wannan karka sake ka rudu Allah ce fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد karka sake ka rudu da yanda kafirai suke juyawa suke watayawa yanda suka ga dama a duniya Allah ce dan jin dadi ne dan kankani wama amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab dandanan za shikenan al'amarin ya watse haka ka bi Allah abinda ke gurin Allah khairun wa abqa lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ina fatan ana ganewa malan yake cewa walau hasala lil abdi ladhatun wa sururun bighairi Allah da bawa zai samu jin dadi da farin ciki me yawa bighairi Allah amma ba tare da bin Allah ba fala ya dumu zalika to wannan farin cikin da jin daɗin baya dawama ta duniya haka take akwai wasu abubuwa guda takwas da aka ce mai iya magana ya ce kowa sai ya shiga cikinsu duk talaucinka da arzikinka duk mulkinka duk rashin ko kai ne su'uluki to sai ka shiga cikinsu samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda an tajri alayka thamaniya sururun وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية farin ciki da bakin ciki haka kawai ba biki ba suna ka jika kana murna ka tashi da wata irin izza baka da koka dago kuma haka wani lokacin zaka ji ka ga dukiyar ga komi amma kana cikin damuwa ka rasa me ke ma daɗi ka ji ba don musulunci ba kamar ka kashe kanka ta matsalan ka kashe kankan kuma ka shiga wani tarkon matsala ta karu waje tima'un wa furkatu wataran a haɗu wataran a rabu kaga nan haɗuwar da muka yi wataran sai dai ka ce allah sarki wani muna haɗuwa da shi gurin karatu amma yanzu babu shi ko kila ya bar duniyar ko gurin zama ya raba ko kila ya firgita ya yi daji misali ko da yawa yanzu ka garin garin ya yi tauri daga mutum ya rike ice ya yi rawani kawai sai jado ta gwara-gwara wannan tun da kila a kira waya ko a haɗu ta network ta yanar gizo-gizo wani ya tafi inda ba sabis sannan wa usurun wa yusur akwai usur wato tsanani abu ka gaya ma tsanani kana neman wani abu ya kasa samuwa wani abun da kudinka kila rashin lafiya ne ka kasa samun waraka wani abin kuma wa yusurun wani abin sai ga ya zo ma zai sauki akwai abin da ka shekara goma kana neman shi kamar kyaftawa ido kawai wani akasi ko ce wani katari sai ga abin ya samu cikin ikon Allah kowaye a rayuwa yana fama da wannan na ƙarshen sun masu kuma wa'afiya a yi ciwo kuma a warke cuta ba mutuwa ba yanzu wannan kaga an kwashe shi an kai shi urgence ake cewa ko an kai shi emergency room yayi accident ya yi rugurugu baka taba tsammanin zai ƙara moruwa ba amma wata ran ba sa ba sai kaga wannan mutumin daren dakan kan kafarsa to kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa al'amari na hannun Allah qul innal amra kullahu lillah to sai ke cewa fala ya dumu zalika bal yantakalu min nau'in ila nau'in sai dai yayi ta ciratuwa daga wani nau'i zuwa wani nau'i wa min shakhsin ila shakhsin daga wani mutum zuwa wani mutum shi wannan jin dadin da wannan mulkin na duniya wa amma ilahuhu amma shi abun bauta fala budda lahu minhu fi kulli hali babu makawa mutum sai ya buƙaci kasancewar shi tare da shi a kowane hali wa kulli waqtin a kowane lokaci wa aina ma kana fa huwa ma'ahu duk inda ya kasance to yana tare da shi domin Allah ta'ala wallahu ma'akum aina wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke daga buƙatuwarka zuwa ga taimakon Allah subhanahu wata'ala da kulawar Allah ta fi buƙatar ka zuwa ga abinci ko abin sha ko ka akwai lokacin daga abincin sai ga kwata-kwata ba ka ra'ayin shi don ka ƙoshi so da shi wani abuwa ne na sha'awar rai kawai da zaran lokacinsu ya wuce shi kenan haka an abun hawa ne kana ɗaukin sabuwar mota ka ko sabon motanka wata ran kana wata ran ce ma wani zaka yi da Allah mu je ka kai ni guri ka gaji da shi in dai abun duniya ne haka nan ne yake to ko mata ce da kake ta abun ga an yi auren watan wata rana ce da Allah shafa mun laya abun da ke damun ka shi ke damun ka a lokacin kaga ko raɓarka ma baka so ta yi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda ko a wani daidai da ƙyaftawar ido baka wadatuwa daga taimakon shi da kulawarsa shi yasa annabi yake cewa la takilni ila nafsi tarfata ayn Allah karka banna da bukatata daidai da ƙyaftawar ido domin da Allah ya barka da karka banni da dubarata daidai da ƙyaftawar ido da Allah ya barka da dubararka da iyawarka halaka zaka إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده بعدن taimakon Allah ba wallahi ba zaka kai labari ba musuluncin nan ma da ba zaka yi shi wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا da Allah ya ga dama da yanzu kana can kana bautar saniya ko kana bautar kunkuru ko gishiri ko dodo a gane ku ko kana can kana bori a halayyar kan musulmi a musulmin ma a halin sunna ai duk abin da za a baka bayan wannan riba kafa ce babban arziki dai ka same shi Allah ka taimake mu to sai yake cewa وأما إله فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت وأينما كان فهو معه منكر تاشر ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله معنى الشيدة وابا أبن بوتا دا سياسي الله شيني قدر تيوى دا تبتروا تيوى با وندي تنتنت بوتا سي الله شكرا waltizamu zalika da luzumtuwa da hakan ka yadda kuma ka gamsu ka miƙa wuya ka yi injizabi ka jayu wal'amadu bihi da yin aiki da shi ma'anaha ijmalan la ma'budu bi haqqin illa Allah a dunkule dai shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah shine ma'anar la ilaha illa Allah wal uluhi wal uluhiyatu ma'anaha ita kuma al uluhiyya ma'anarta shine al ibada la ilaha yani la ma'budu al uluhiyya al ibada al ilahu al ma'budu an fahimta wa min huna ghalita kathiruna fi tafsiri la ilaha illa Allah to daga nan ne fa da yawa daga cikin mutane sai suka yi kuskure alghala suka yi kuskure gurin wato fahimtar ma'anar la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha suka yi tafassara ta da tafsirin da ba nata ba tuna ga zamu bar shi haka insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa ko karatu na gaba da insha Allah zamu ji bayanin da Sheikhul Fauzan yayi akan yanda bangarorin firaq na musulmai suka tafassara la ilaha illallah da kuma fassara wadda take ita ce daidai ta ahlus sunna wal jamaa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladashi wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi